الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحييها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون وبنجي ينا غيا منا ينا غيا وبني إسرائيل ينا غيا ودنيا غبا yace min ajli zalika kamar yadda ka ji labarin kissar farkon kisan kai da aka fara yi a duniya yan adam ne guda biyu da habila da kabila lokacin da kabila yayi hasada wa habila akan yar uwarsa abin ya jawo musu har kuyin kuri'a habila kuri'arsa ta karbu shi ko kabila nasa bai karbu ba har ya kashe shi to farkon kisan kai kenan a duniya farkon zubar da jini kenan a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tun lokacin da dan adam din nan ya kashe dan uwansa har tashin duniya kowane mutum ya kashe mutum sai an ɗiba masa alhaki don shi ya koya mutane ya kashe mutane sai an ɗiba masa alhaki gwargwado a na kowa kowane mutum wanda ya kashe kai sai an diba an zuba masa cikin akawun ɗinsa da yake shi ne ya fara kashe mutum a duniya shi ya koya mutane kisan kai kuma saboda hasada wa min sharri hasidin idza hasad Allah ya ce annabi ya roƙi ya roƙi Allah ya kiyaye sharrin mai hasada lokacin da ya hasada hasada shine abin da aka fara yi wa Allah sabo a sama iblis ya yi wa adam hasada Allah ya la'ance shi hasada shi ne aka bare wa Allah sabo a ƙasa ƙabila ya wa habila ɗan uwansa hasada shi ma ya shiga la'ana na kashe ɗan adam ya zo farkon wanda ya kisan kai ita hasada wato tana kashe wanda ya yi ta kamun ta kashe wanda aka yi wa hasada an ce alhasadu adil yaktulul hafi da kabarin mahsudi ilai wata rana wani malami ya je wani gari sai ya samu karbuwa matuƙar karbuwa wajen sarki sarki yana kiransa suna hira abin ya damu manyan gari musamman waziri wanda shi ne mai masaukin shi bakon ya rasa yadda za a yi a kori bakon daga garin to sai ya je ya gaya wa sarki ranka da dai bakon nan yana yin abin da bai kamata ba saboda hira da kake yi da shi yana gaya mutane wai bakinka yana da wari ya damu da wannan irin hira da kuke yi bakinka yana da wari wannan abu ya dami mutanen gari wannan abu da yake faɗa naka sai ya sai gaya bako ya yi masa abinci ya sa masa tafarnuwa sai ce sarki baya sai jawarin tafarnuwa don allah in ka je za ka magana da shi haka za ka riƙe ka ɓoye bakinka don kada yi wani tafarnuwa aka kira bako hira daga zuwansa sai ya ɗauki rigarsa sai ya sa a bakinsa ya rufe kaga da waziri ya ce warin bakin sarki yake ji shi ya sa baya son hira da sarki to gashi ya nuna har ya ɗauki riga ma ya ƙone hancinsa sarki ya yi fishi sai ya rubuta takarda a cikin fishi yace ya ba shi ya ba shi baban ce ka kai gari kaza ka ce injini ya fito yana rike da takarda waziri ya ganshi ya aka yi yace sarki ne ya ban takarda an kai gari kaza da kansa ya rubuta da hannunsa eh a a wannan ai bai kamata kai ka kai ba domin ka'ida shi sarki in zai rubuta a ba mutum wata dukiya mai yawa da kansa yake rubutawa in ko wani abu ne da ba sakatare yake rubutawa sai waziri yayyayi sai ya kwace ita kanta wai zai kai a bashi wannan kuɗin da ake tsammani za a samu daga zuwa sa sai aka karanta takarda shi mai martaba sarki ya aiko takarda ce wanda ya kawo takardar nan a kashe shi sannan a ja masa shi a kai masa ya gagawarsa shike nan sai da sarki ya karanta wancan hakimin da ya kai fada sai zo zai cewa wallahi ba ni aka ba takardar ba wallahi ba ni bane aka ba takardar duka abin da sarki ya rubuta wanda ya kawo takarda kuma kai ne ka kawo takarda sai a kashe shi aka tura gawarsa aka kai wa sarki sarki ya duba kwana biyu wana garin waziri ko bai yin ban kwana ba gashi ko yanzu wannan fiskar sai da Allah ko ba kwana na saukar da shi gidan waziri yana ina ne aka samu ba ko ka kawo shi kujen sarki yaya aka yi na baka takarda ba kai takarda bane ja da rubuto ne waziri ya matukar kokare ce shi zai karbi takardar ya kai inda aka ka aike ni amma ni in zauna karin fata ko ina ki to ga ya mini tsakaninka da waziri saboda Allah tun da ka zo garin nan yace karshen lamari dai ni ya ce mini abincin da muka ci yana da tafarnuwa idan na je wajen ka ɗauki riga ta rufe baki na kada ka ji wani tafarnuwa iyakar abin da muka yi da shi kenan ya ce a'a su hasa da manya ya kashe wanda ya yi shi kamun ya kashe wanda aka yi wa ya ka yau kai ne waziri duk wanda aka yi masa hasada haka zai zama kaga shaidan yau annabi adam hasada yanzu kaga annabi adam daga shi sai matarsa suka fito daga aljanna daga sai matarsa ɗaya sai dai kiɗa amma ga shi zai koma lahira tare da manya-manyan annabawa da manya-manyan sahabbai da manya-manyan waliyai da manya-manyan saliyar dukkansu ‘ya'yansa ne iblis ko zai ja mutane su tafi wuta wanda aka yi wa hasada da wanda ya hasada waye asara waye ci riba wanda aka masa hasada ne ya ci riba shi annabi adam to kullum alhamdulillah wanda aka yi masa hasada wanda yau hasada ne hasada za ta ce min zari saboda haka ne ka tamna muka wajabta ala bani isra'ila akan bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin duk wanda ya kashe rai ba tare da ran ta yi kisan kai ramuwa aka yi ba aw fasadin bil ko kuma rai in ba wata banna ta haddasa a bayan kasa wanda ya wajabta mata kisa ba فكأنما قتل الناس جميعا za a rubuta masa kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba daya wa man ayaha duk wanda ya raya rai wato rai ne makabo ne zai fada a rijiya ka san ya fara ku halaka sai maza maza ka ta a guje sai ka kama shi ka mai da shi baya don kar ya fada a rijiya yaro ne yana da rai zai fada sai ka kamar maza ka kama shi ka mai da shi ko ko wani mutum da aka yi masa ƙarya aka zarta masa da hukuncin kisa akan ƙarya maza maza ka je ka yi bayani aka kubutar da shi to wannan ma ka raya rai kenan za a baka ladan raya rai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su mu'minai jiki ɗaya ne duk abin da ya samu wani abu ya taba jikin jikin duk jikin zai ji gaba daya mu'mini an kashe musu mu'mini dukkan mu'mini sai su ji a jikin su gaba daya kuma shi wanda ya kisan kai ya zama malamin makarantar kisan kai ya jawo hankalin mutane akan kisan kai kowa ya ji zafin zuciya ya yi fushi ya kashe mutum ya huce ya koya wa mutane kenan shi wannan dan adam saboda haka ubangiji yake duk wanda ya kashe mutum rai rai daya kamar ya kashe mutane ne gaba daya duk wanda ya raya rai daya kamar ya raya rayuka ne gaba daya ومن يا كانوا آية جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك لفي المسرفون wargana hakika rusulna manzannin mu ja'atu sun zo wa bani isra'ila bil bayyinati da hujjoji bayyanannu summa inna kaseeran minhum sannan kuma yawancin su bani isra'ila ba da zalika bayan aiko manzannin nan da bayanan nan sai suka zama da musrifuna fi gardi suna masu banna a bayan kasa wannan ayar wadda za ta fassara ta za ta zo nan bayan ayoyi da yawa wata za ta zo ta fassara ta wai da kazan bisa ga bani isra'ila وبعثنا منهم رسلا كلما جاء رسول ما لا تنفذوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا shine zai fassara wannan amma duk da haka mun aiki manzanni su musu bayani sun kashe su sun kashe mana manzanni musu bani isra'ila bayan ku an yi bayanin duk wanda ya kashe mumini kamar ya kashe duniya duk wanda ya raya mumini kamar ya raya duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duniyar nan tana cike da mutanen da ba musulmi ba duk gaba ki da su halaka ya fi sauki akan a kashe mumini guda daya a zubar da jininsa
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصرموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تغطى أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وأن آية تاتوا كأكل متعنى أكل wanda suka zo ba suka zo suka sauka madina akan su musulmi ne sai rashin lafiya ya kama su saboda yanayin madina bai karbe su ba suka suka yi rashin lafiya annoba ta kama su annabi ya ce a tafi da su inda ake ajiye raƙuman zakka can su rika shan nonon raƙuma su rika shan bolin raƙuma Allah zai warkar da su sai suka je suna shan nono raƙuman suna shan bolin raƙuman kuma sai Allah ya warkar da su kamar yadda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama da suka warke sai suka kashe mai kiwon raƙuman suka gudu da raƙuman annabi sai ya sa aka bi su a guje aka je ko aka kama su da aka kama su sai aka zo aka yanke hannayensu da ƙafafuwansu hannun dama da ƙafar da ƙafar hagu kuma aka ciccire musu idan dunansu aka basu a rana har suka mutu to shine Allah yake kawo hukunci wanda wanda ya baiwa annabi da farko wannan din to an sauwake shi daga ba sai muka ji annabi yana cewa an hana yin musla wato an hana a cire idon mutum don a bai da shi abin dariya to sai Allah ya kawo wannan aya ta hada duka gabaki ɗaya da su din da duk mai irin halin su ta gama gaba daya yace inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu iyakan sakamakon mutanen da suke yakan Allah suke yakan annabi sallallahu alaihi wasallama يهاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ما في ɗaiɗai taɓanna a bayan ƙasa sakamakonsu an yi ƙattalu a kakkashe su au yi sallabu a tsitsi ko kuma a tsitsire su an yi ƙattalu au yi sallabu au tu ƙatta aidihim wa arjulu min khilafin ko kuma a yanke hannun dama da ƙafar hagu au yun faumin al'ard ko kuma a kore su daga ƙasa a kauda su daga fiskar ƙasa wannan hukunci ya tabbata akan waɗancan mutane da suka yi wancan mummuna aiki da kuma dukkan mutane su aka gudanar da wannan aya akan yan fashi da makami da masu tada hankalin ƙasa wanda suke ɗaukan makamai su yi kan jama'a ko a gari ko a daji da kuma dukkan mai wanda zai tabbata mutane tsarin su yana zaune lafiya zai bata musu tsarin zai bata musu tsarin su shi yasa ake zartar da hukuncin kiza akan masu juyin mulki in an kama su da wannan ayar Allah yana ce inna ma jazaa'u lladhina yuharibuna Allah wa rasulahu iyakan sakamakon waɗanda suke yakan Allah suke yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a yaya ake yakan Allah ba ne mutum yaki Allah ko yaƙin manzon Allah ɗin ne ake nufi da yaƙan Allah kuma an kawo shi adafi akan yaƙin Allah inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon mutanen suke yaƙan Allah suke yaƙan manzon Allah wa yas'auna fil ardi fasadan masu daidaita barna a bayan ƙasa sakamakon an yi kattalo akan kashe su har zuwa ƙarshen aya yaƙan Allah dai ba zai yi ba amma duk wanda ya yaƙi annabi ya yaƙi Allah don surar azabi tana cewa innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adal mazab mu'mina wal ladina yuzuna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ijtawadu buhtan azima duk wanda ya cuci Allah ya cuci manzon Allah Allah ya la'ance shi duk wanda ya cuci muminai shi ko ya ɗauki ya kinkimi azaba mai girma min gairi maktasabu ya musu yanke musu ƙarya ya cuce su shi kuma fagadi ta mada butan na isan wina والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات من غير ما اكتسبوا فقد اعتمدوا بهتانا واثما مبينا. wannan hadisul kudusi yana cewa man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na sanar da shi za mu yaki ni da shi faqad barazallahu bil muharabati a cikin wani lafazi duk wanda ya yaki waliyina yayi gaba da shi ya cuce ya kiga ya fito mini kenan mu yaki to ni ma na fito masa za mu yaki saboda haka gaba da waliyan Allah yaki ne da Allah kuma yakin Allah abun mamaki ba irin yakin mutane ba ne yakin mutane wannan bangare da wannan bangare in sun yaki to wanda aka kashe musu jama'an su su ne aka ci su da yaki to shi Allah in zai yaki mutane ba kashe su ne alamar yana yakan su ba ai kashe mutane kam aikin Allah ne ya kashe annabawa da sahabbai da waliyai balle masu yakansa ba kashewa zai ba a'a zai cire wa mutum ne hankalin dan adam ya sa masa hankalin dabba ya cire masa imaninsa ya zubar ya sa masa shakka ya cire masa idon ganin gaskiya ya sa masa idon ganin ƙarya ya cire masa idon ganin shiriya ya sa masa idon ganin ƙasa sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa yaraw sabila rushdi la yattakhidhu sabila ويروا سبيل غي يتخذ سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah ce duk wanda ya tasan mini da gaba irin wanda na faɗannan cewa duk wanda ya gaba da wani na su azu wani ya tsaye takabbur da duka da duk masu gaba da waliyan nan ba abin da suke gaba da sun sai girman kai wai waɗancan ba su a girma masu ba da ma za a girma ai su ne ya kamata a girma ba waɗancan ba to shine ya kawo renin su da sukan su da yi musu ƙarya da zagin su wai yara kullu ayatin la yu'minu biha idan fadan ya kaure tsakanin Allah da bawansa yace duk ayan da aka rasa da Allah ba zai yarda ba ba zai imani ba duk abin da aka ga masa ayan Allah da fadan manzon duk ba zai yarda ba wai yara sabila rushdi la tasu sabila in yaga hanya ta gaskiya ba zai dauke ta hanyar sa ba wai yara sabila ghayyi idan suka ga hanya ta bata yattakhidhu sabila sai su rike ta hanya me yasa aka musu saboda sun karyata ayoyin Allah sai yasa aka yi musu haka in ba haka ba ga hanyar istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah kai istighfari ka rabu da zunubinka kai salati ka tare wajen annabi kai la ilaha ka fara cikin fadan Allah Allah ya ta'ala jalizu man zakarni kace wannan hanyar fata ne ga hanyar kafirta musulmi zagin zikirin Allah kafirta wani kace yawwa wannan ita ce hanya kuma kafirta musulmi duk wanda ya kafirta musulmi ɗayansu ya zama kafiri wanda ya kafirta musulmi in musulmi bai zama kafiri shi ya zama kafiri ko ba yanzu ga masa ranar da zai mutu ya san ko wannan haɗari zagin zikirin Allah kuma kafirci ne shi ma saboda kula billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastanu la ta'tadu kad kafartum ba da imanikum to sai a bar wannan hanya ta ce ta bata ne wannan hanya ita ce ta shirya to fada ya kaure kenan tsakanin mutum da Allah ya za karatu da muka wuce yana ce innal ladina kafaru wa zaddu an sabilillahi qaddalu zalan bayida na asali kenan murtaddai kuma masu zakin ayoyin Allah da rena mata wanzu Allah aka ce innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu yaghfir lahu wa la liyadam tariqa wato sabil rushd kenan illa ɗariƙa jahannama sabil ghaibin kenan to da aka kiyaye zagin waliyai musamman abin da ake mana kwanan nan bayan an yi tifaki an hana kwanan nan an ta samu abin da ƙarfi da ƙarfi zage-zage kamar wanda duk aka yi shekarun nan bai kai kan wanda ake yi a yanzu ba kuma sun mai da manzon Allah kamar mutum ne alhaji wa duk wanda ya ci annabi ya san abin da zai za a yi gobe ya zama kafi ya yi wa Allah ƙarya haka Aisha ta faɗa wai akwai wani bature da ake kiransa Dimansi ɗimoro ko ba yi ko babu ba da turai da ake jina dimanci ɗimoro mai ba da labarin abin da zai faru shekaru an yi baturan an tambayi annabi yusuf fassarar wani mafarki ya ce أفتنا في ذبح بقرات ثمان يأكلهن سبع إجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجو إلى الناس قال تزرعون سبع سنين دابا ما عذبتم فذروا في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي ما ذات سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تزنون ya ba da labarin daga nan zuwa shekara bakwai nan gaba za a yi ƙoshi wasu shekara bakwai gaba can kuma za a yi yunwa ku yi tanadin wannan shekaru na gaba din nan bayan nan kuma za a yi shekaran kushi kaga akalla ya bada labarin abin da ya fi shekara goma sha biyar yusuf amma ce annabi ko gobe bai sani ba kuma sun ce annabi bai san ma abin da yake karkashin karkashin kafarsa ba to ga nasara suna leƙa su gano fetur a cikin ƙasa su gano gas a cikin ƙasa su gano siminti a ƙasa su gano gol a ƙasa amma ne bai san abubuwan nan ba la ilaha illallah likita zai ce matar ka za ta haifi ya'ya biyu kai mai matar baka sani ba kuma dole haka za a yi likita zai ce za a haifi namiji haka za a yi za a haifi ta mata haka za kuma rana kaza da watan kaza ne za ta haihu ko haka zai faru a wurin su wai waɗannan duk sun fi annabi ilimi sun faɗi labarin gaibu su da yake ba san Allah ba da sun san Allah sun zawa in min shay'in illa inda na kaza'iruhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma da sun san Allah sun san inna la ala kulli shay'in qadir amma ba sai shi ba in ba haka ba gaibu hawa biyar ne yake su jahilai ne karatu dan kadan ne na zaki suka yi ba na fahimta gaibu hawa biyar ne duk Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani Allah ya ce mana kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ga yawa duniya sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai to wannan gaibu ne wanda yake bace shi kadai amma shi Allah babu ma gaibu a wurinsa inna Allah la yakhfa shay'un ghaibu la fis samai ba gaibu a wurinsa amma abu da kowa bai sani ba ya zama gaibu wajen halitta to daga nan sai yake wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a bayi ba za su iya sanin komai cikin ilimin Allah sai abin da ya ga dama ya bayar sai ya ga dama ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da wanda ya ba kowa ya sanar da shi gaibun da kowa bai sani ba ko annaba ko mala'iku wannan ayar tana faɗa mana haka a cikin surar Ali Imran وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله Allah ba zai sanar da ku gaibunsa ba amma zai zaɓi wani daga cikin manzanninsa ya sanar da shi manzanni dukkan zaɓaɓɓu ne Allah ya tsaye da malaka tun da mu'minin nafi kin ce za a sake zaɓewa kenan kai a ganin ka sai Muhammadu to sai muka ji annabi yana cewa li waqtun ma Allah la yasuni wa lakum muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah ba wanda ya san abin da ake ciki komi isan manzo don manzanci komin isan mala'ika don kusanci bai sani to wannan gaibu na biyu kenan gaibu na uku yana karkashin wannan gaibu din don wannan a hadiya yake yanzu a koma wahidiyya wancan yana huwiya ne huwiyatu zati kunul haqqi na annabi muhammadu yana a hadiya ne kusa da ahmadiyyarsa yanzu mu koma wahidiyya inda Allah ke gaya yana gaya muhammadu kul huwallahu ahad ya gaya duniya wa ilahukum ilahu wahid ranar wahidiyya sai ya sanar da annabawa abinda bai sanar da kowa ba na gaibi wannan ayar suratul jini tana faɗa mana haka alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibi ahadan illa man yurda min rasuli ala shine masanin gaibu koyin koyin abu ba wanda zai sanar da shi gaibun nan sai wanda yake yardaddu daga daga cikin manzanni to malamai suka ce min din nan ya shigar da sahabbai ya shigar da manyan waliyai kuma haka aka yi manzanni Allah ya sanar da sun gaibin da bai sanar da mu ba to kuma sai na siddiqai da lokacin da aka yi kirari Yusuf din Yusuf ayyuka siddiq wafina aka ce to siddiqiya wato makamin a makamin sekretarorin annaba su ne siddiqai wanda suke tare da annaba kullum su ma Allah ya sanar da sun gaibin da bai sanar da mu ba Abubakar da zai rasu ya gaya wa yarsa Aisha na baki kwandon dabino ishirin ba ki za an ɗauko ba in kika kuskura ba a ɗauko ba har na mutu zai zama gado ku ko magada na mahun illa akhawaki uktaki ku biyar ne yan uwanki maza guda biyu yan uwanki maza guda biyu sai ta ce baba na san yan uwana maza guda biyu na san Abdulrahman na san Muhammad yar uwata ɗaya na sani ita ce Asma'u wace ce ta ukunta mu mata ce mata ta Habiba bintu Kharija tana da ciki sai na mutu ta aihu kuma mace za ta aifa kuma ya mutu din ta aiki mace din aka sa mata ummu kulsum yarinyar har ta girma sai na umur ya neme ta da aure ta ki aka kada aka rawa ta ki ta je mana gaban Aisha hankalin Aisha ya tashi sai ta nemo Abu As don Allah kai ne mai iya dabaru ka fitar daga cikin na fada ki yarinyar nan sarkin musulmi yana son ta an buga an buga taki ki ta wata da hankali ki zan fitar ki sai ya je ya samu sai na umur ce Haji an ce kana son yar Abubakar kuma kun sai to ba ka son aure sai ki a ranka ne ba haka wani mu ma maza fa tsoron ka muke balle dan mata balle yar gata yarinya karama irin wannan zan baka shawara akwai wanda tafi da daraja ita ce yar Fadima yar Aliyu Nabi Talib ta rayu a gaban babanta da ladabi da koyo amma wannan gata yayi mata yawa shi ganin sai ya sai na ya gaya ba sai na sai na Ali sai na Ali ya turo yarinya sai ya karba sai shi ne ake cewa sai na umar ya auri yar ali kuma haka din aka yi kaga abubakar ya an sanar da shi abin da yake yana da shi khamsun la ya'lamuhunna illa allah inna to kuma allah ya bayar yake wala yinu shi min illa bima sha'a ya shiga cikin illa bima sha'a kuma na siddiqai kenan abubuwa da yawa sun faru na siddiqan nan na kowa da kowa kuma ayar ar-rahman ar-rahman allama al-qur'ana khalaqa al-insana allama al-bayana linsana bai ce musulma ko mu'mina ba a'a khalaqa al-insana allama al-bayana Allah shine ya saukar da qur'ani ya sanar da musulmi qur'ani ya sanar da mutane gaba ɗaya bayanin da ya ga dama saboda haka ne kake ganin su likitoci suna faɗa maka mata kaza ta aiki ya kaza ko ya kaza sannan kuma a gaya maka gobe za a yi ruwa a gari kaza gobe za a yi rana a gari kaza gobe za a yi yayyafi a gari kaza a gaya maka in ka tona na zaka samu fetur in ka tona na zaka samu gas zaka samu siminti amma waɗannan sun ce duk annabi bai san waɗannan ba wato kafirai sun fi annabi ilimi kenan a ganin su annabin da Allah ya sanar da shi ilmul awwalina wal akhirin ya ƙara masa ilimin Allah ya ba shi ilimin mutan farko da mutan ƙarshe kuma ya ƙara masa ilimin da mutan farko na ƙarshe ba su da shi sallallahu alaihi wasallam sallallahu Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah lokacin da ya ga dama yake abin da ya ga dama ai lokacin da sahabbai suka tare da annabi su ya kamata Allah ya musu jirgin sama ya musu motoci ya musu talabijin ya musu AC ya musu abin labarin nan na kunne ya yi haka bai yi ba amma sai mu marasa daraja din a zamanin mu ya kawo don ya taimake mu kowa zai gawa Allah ai wannan abu ya kamata da ka yi zamanin sahabbai wa zai gawa Allah haka abin da ake tonon mai yau a Saudiya ganga miliyon takwas ake tono kullun rana in ka buga ganga miliyan takwas din nan na kullun shekara ɗaya ko shekara biyu ka sa kuɗin kowace ganga ka sa ta dala ɗari da ashirin karka kai da sittin wani inda ta kai da karka saukar da ita take da ka buga kuɗin na shekara ɗaya in ka da wannan kuɗin shekara ɗaya kurum kuɗaɗen da manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbai suka kashe a makka shekara goma sha uku da kuɗaɗen da suka kashe a madina shekara goma na jihadi da kowane irin kuɗin bai kai kuɗin da ake samu a saudiya yau na shekara ɗaya ba kuma sai ce don menene zamanin manzon Allah aka yi ta yunwa aka yi ta matsi aka yi ta har ana ana ana wahala ana rasa abincin dare a kwanan ba ba abinci wa zai gaya wa Allah haka kuma sai ce yanzu aikin da Fahad yayi na masallacin manzon Allah wanda aka ce yau duk duniya ba gini mai kayatarwa wanda ya ci kuɗi ya ci karfe kamar sa duk duniya aka ce sai a ce yanzu fahad ya fi abubakar da umaru da usmanu kenan eh saboda ya yi abin da ba su yi ba shi Allah ba a nuna masa yadda zai yi fa'alun lima yuridu ne yadda ya ga dama yake la yusalu amma yasalu maganar salatul fati zamanin manzo Allah an kawo salatul fati aikin me za ta yi ga annabi ga qur'ani eh ai suna da ƙarfi wanda yake tare da annabi ai baya bukatar hijabi to mu da muka zo daga baya mu ne ake nema mana maganin hijabi maganin yanke hijabi a zo wajen manzon Allah da sauri irin su salatul fatihi din a bude mana kowa mutum wajen Allah a wanda yake wajen annabi wace kowa ke na bude masa je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka ce ladanta ya yi yawa ladanta bai yawa ba salatul fatihi duk wanda ya ce salatul fatihi ladanta ya yi yawa ya wuce hankali tukuna ba wani ɗan ɗariƙan da ya taɓa cewa salatul fati ta fi ƙur'ani makiya ne suke fara ba wani ɗan ɗariƙar tijjaniya da ya taɓa cewa salatul fati ta fi ƙur'ani su makiyan ne suke faɗa mutane shehu tijjani abin da ya ce harafi ɗaya na ƙur'ani babu wani abin da zai fito daga bakin ɗan adam ya kai darajar harafi ɗaya na ƙur'ani ya faɗi dalilansa saboda haka maganan salati ba salatul fati ba kowane salati har yanzu ba a gano iyakar ladan guda ɗaya ba ɗayan ba ushurinsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim dukkan salati wannan yafi su gajarta amma yanzu wanda na yin nan alhamdulillah na gode wa Allah yanzu ya yi mini salati guda goma salatin Allah guda goma din nan ka ɗauki ɗaya ka ɗauki ɗaya ka tara ladan da Allah ya biya bayinsa na ibadarsu na mutanen Kaduna da mutanen Najeriya da mutanen Afirka da mutanen duniya ka tara ka yi dala guda ka ji wannan lada ne wanda Allah ya biya bayinsa masu yi masa ibada ga ladan jibgi guda ka ɗauko salatin Allah ka tara a cikin wannan jibgi na ladan mutanen sai ka tarar ma inda ku fadu wa ma inda Allah baki abin da ya fito daga wurin mutane sai a lissafa ya kare amma na Allah ba a iya lissafi shi ba har yanzu wanda ya gano iyakan ladan salati kowane salati ba dai salatu fati saboda haka mutane ya kamata a rika ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a rika cewa arna ma sun fi shi ilimi a'a sallallahu alaihi babu wanda ya kai manzon Allah ilimi ulumul wara fi lafzatin min kalamihi kuma suna zagi suna zagi mai alburda suna zagi mai shi ne suna zagi masu jawahir wani kuma abin dariya wai wani a cikin suna cewa ai kafircin da mai busari mai mai mai alburda yayi wa bil ulumika ilman nawi wal qalami wai ilimin manzon Allah ina daga cikin ilimin manzon Allah ilimin da yake lahul mahfuz da kadam da ya faɗa ce cewa kaga ai ba abin da ya rage wa Allah kenan ai ba abin da iyakan ilimin Allah kenan allo ɗaya da alƙalami ɗaya shi ka nan an ɗauke su an gama ilimin Allah Allah allo ɗaya da alƙalami ɗaya shi kenan ilimin Allah kenan lauhul mahfuz da ƙalami shi kenan ilimin Allah kenan ya an kwashe wannan an an an kwashe ilimin sa gaba ɗaya la ilaha illallah ilimin Allah wai shi lauhun nan kan halitta ne ko ba halitta bane karamin nan halitta ne ko ba halitta bane to da halitta da manzo Allah waye babba kullum ko to in an ce ga babban allo izu guda ga wani karamin allo an a cikin izu din nan an dauki su ne an rubuta cikin karamin allo sai aka ce karatun da yake cikin karamin allon nan daga wannan babban allon nan aka dauko shi wani abin mamaki ne ai manzo Allah shine babban allon Allah kamun lauhul mahfuz kun san annabi ba kun san annabi ba to Allah su sama mana zaman lafiya an ba su kuɗi don su rikitar da musulmi mu ta faɗa mu ta kashe juna a kai mana dariya mu mun gane wannan saboda haka muka yi taro a daina zage-zage a su wasu bari ba saboda aikin samun kuɗin su ne kuɗin suke wa aiki to ai ta faɗa ai ta kashe juna ina ji zalika كتبنا يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا دوم ما سو بي ياو ده فسادي اكن قسا ان يقتلوا اككشه su او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من to hukunci guda uku nan da aka sa a kakkashe su ko a tsitsire su ko a kore su daga daga bayan ƙasa malamai suka ce suka yi maganganu da yawa akai suka ce hukuncin dai yan fashi da makami in sun kashe mutum ko mutane sun ɗauki kaya in an kama su a kashe su a tsire su kowa ya gansu a tsire bayan kwana uku a kunne su in ko sun ɗebi kaya ba su kashe kowa ba a kama su a yanke hannun dama wanda ya ɗauki kaya a yanke kafar hagu wanda ta yi tafiya ta biyo hanya ta yi zata in ko a'a ya kashe mutum ne kamun ya ɗauki kaya ga mutane to ya ci zan kai kenan bai ɗauki kaya ba to wannan a kashe shi to shine hukuncin da aka ce an yi kattalu au yi sallabu au su katta ya jima domin ta au yun komina ya daga bindiga kawo kuri kawo kuri zai buga bai buga ba sai ga mutane sai aka kore shi to in an kama shi wannan bai yi kisa balle a kashe shi bai ɗebi kaya balle yanke hannunsa da kafarsa me za a yi maza a sa shi kurkuku tsau iyakar tsawon shekarunsa a ta ɗai masa ɗaurin har abada to wannan hukuncin da malamai suka tabbatar kenan أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يهملوا ذلك لو خزي في الدنيا yin haka din shine zai kunyata sun daga duniya wa lahum fil akhirati azabun azim in sun je lahira ko suna da wuta azaba mai girman gaske illal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhi fa'lamu anna Allah
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثل ما
الذين تابوا من قبل الذين تابوا من قبل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عزيز حكيم غفور رحيم إلا الذين تابوا أما بند وأن سكتوا من قبل أن تقدروا عليهم كامون أكاموزو ba a kamo su ba sai suka zo suka bada suka bada kan suka ce abubuwan da aka yi wuri kaza mu ne muka yi amma mun zo yanzu mun nuna tubanmu da nadamanmu a yi mana afuwa to shi kenan sai a in sun ya akwai kudaden da suka batar na mutane na fashin da suka yi na da na bara ko na watan jiya sai a biya mutanen su kuma sai a sallame su tun da sun ce sun tuba amma in kamo su aka yi suka ce sun tuba ba za a karba ba irin wannan ta faru idan mutum ya tuba da laifi tun ba kamo shi ba za a masa hukunci ba wata mace za ta tafi masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutane masu rauni imani sai wani ya kama ta ya danne ta a hanyar masallaci maza jama'a taimako taimako gudunwa jama'a gudunwa jama'a kamun nan ya kwata yana ta yin abun nan lalata da ita sai Allah ya kawo wani bawan Allah maza da bawan Allah ya zo ya tsaya kan sai wannan ya tashi ya gudu da ya tashi ya gudu sai ta tashi ta hada ta hada zaninta sai ta ga wannan mutumin da ya kori wancan a tsaye sai ta kama kama sa Allah ya kama ka Allah ya kama ka yace ba ni bane wata ya gudu ce Allah ya kama ka ga hannuna aka yi tai aka yi tai har gari yawa haka jefa da manzo Allah da shi ga wannan abin da ya mini hanya hanyar masallaci ya ce rasulullahi ba ni ne ba ni na kawo gudunmuwa ne zan taimake ta ta a ƙarya yake yi shine shine shine to aka rasa shaida daga baya aka yanke hukunci aka ce shi ne sai a je masa hukunci za a je masa hukunci bawan Allah mutumin da ya yi abin da zafi ya tashi da ya rasu lallahi a sallame shi ba shi ya yi wallahi ni ne na yi sallame shi ba ni na yi ba shi ya yi ba ni na yi wallahi ya zo taimakon da ni ni ne na yi annabi ya shiru mace aka sallame da jeki tun da yake an miki lalata a tilas an sallame ki wannan yana tsaye wanda ya ce shi ne wancan kuma yana tsaye annabi da to kai tun da aka ce ba kai bane je kafinka wannan kuma ce shi ne aka yi shiru da aka yi shiru sai sa suka ce ya rasulullah ina jiran hukunci wace haba wannan irin tuban da ya aida an raba masu zulubin gari nan duk gaba ke da tuban su zai ishe su to haka min kawai an takbiru alayhi don ba kamo shi ba kamo shi aka yi ba ya zo ya fita fili ya nuna wa Allah tuban a riga tuba wa Allah farin wa annan lagafurur rahim duk wanda ya laifi ba kamo shi aka yi ba ya fito fili ya ce shi ya yi laifi kaza amma ya tuba to ba za a masa hukunci ba sai a yafe masa farin wa annan lagafurur rahim يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون haka shi da iga sai ka tijani Allah yana son ina son mai yinta inna la yubu tawabin wa inna la kafiran la lakum tuduna amma bai ce dole ba ce inna hadhi tazkira fa man sha'a takaza ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijin sa in ka ga dama ka shiga ta zama dole kanka zaka yi ta yinta haka girma haka har har ka rayuwa zaka iya in an shiga ba a bari ba hada da wata tsarika ba zuwa ziyarar soli sai wanda ke cikin tijaniya za a kula da sallah kai ta cikin jama'a kuma za a girma iyaye musu riya za a jami wani ma jami zikirin jama ba a santa ba za ka iya na baka da gashi da ka ce ka karba alhamdulillah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladina amanu Allah yana kiran mu duk lokacin da Allah ya wannan irin kira to zai ba da hukuncin da ba shi aka bayar wanda ya wuce ba ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah da duk abin da ya zo da shi ittaqullah ku ji tsoron Allah kullum Allah yana ce mana mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah Allah yana gaya mana kullum limaman juma'a kullum ran juma'a sai sun kira mu sun tara mu lokacin sallar azhar sun mana cewa ittaqullah ittaqullah din mu ji tsoron Allah ittaqullah ku mu yi wasila ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah sani zuwa ga Allah ai ba abubuwa za a daura ai ta hawa ai ta hawa a tafi wajen Allah me ya tsani zuwa ga Allah ka nemi malamin da zai koya maka alwala da wanka da farille da wajibai ka so mai matakalan tsani kenan sannan in iliminka ya gura iliminsa ka wuce ka je wajen malaman da suka fi shi ka yi karatu in iliminka ya wuce karatun takarda ka fada ilimin zuciya ka nemi wanda za su yi maka jagora zuwa ga Allah don Allah ya ce in ina son bawa na san danka shi hannun waliyi na yi masa jagora zuwa gare ni in ba na so sai in bashe ta neman hanya da kansa man yahdi Allah wal mutadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wanda Allah ya bada shi har abada ba za ka samu waliyin da zai kama hannunsa ya kashe wajen Allah duk waliyin da ka kama sai ya zage shi to yau zai kama hannunsa idan makawo ya ce bai yadda a yi masa jagora ba kafin da sanin hanya ne da ƙarshe ya za a yi a rijiya zai fada ya ki bada ya ki bada sannan za a rike ce kafin da sanin hanya ne tafi gaban mutum makawo ne kuwa ya zaki na zagin masu jagora to duk masu zagin waliyai Allah bai nufe su su samu hanya zuwa gare shi bane in ba haka ba kare ya bi waliyai karen ashabul kan ga yadda Allah ya mai da wannan karen sai kuna salatu rabiun kalbu wa kuna khamsatu sadiqun kalbu rajul min yawm sabatu musamin kalbu wa nuqallibu zat al-yamin wa zat al-shimar kalbu basidun billahi lutini wannan kare saboda ya bi waliyai sun shiga kokon dutse tare fa dukkan mai karatu ko a haramin maka ko a haramin wanda sai ya karanta karen nan gaddawa a tsanga dole sai sun karanta masu ta karatu dole sai sun karanta wannan kare saboda darajar ya bi waliyai a cikin wannan mutanen da nake ji ina ce to annabi isa waliyin allah ne ga waɗanda suka bi sun zama kafirai to ya ku ko masu bin waliyai da allah wanda ya ce annabi isa waliyi ne bai zage shi ba annabi isa musulmi ne mumini ne waliyi ne siddiqi ne annabi ne mursali ne ulul azmi amma ba a kira shi da wali duk wanda ya kira shi da wali kadai ya tube masa martabarsa annabi isa annabin Allah ne mursali ulul azmi na rusuli ibtawu ya ayyuhal ladina taqullaha ku ji tsoron Allah wabtabu ku nemi alwasilata tsani ilaihi zuwa ga Allah tsani zuwa ga Allah shine malamai su koya maka yadda za ka yi ibada da yadda za ka yi mu'amala da yadda za ka zauna da kowa da kowa da komai da kai ka kamai da Allah baka da kowa sai shi kaman farkon sallah Allahu akbar sauran bayin Allah fa kamai da su kaman karshen sallah assalamu alaikum tsakaninka da Allah Allahu akbar tsakaninka da bayin Allah assalamu alaikum wanda ya koya maka wannan hanya ya zama wasilar ka zuwa ga Allah kenan wajahidu in kuma kun samu hanyar kun rike ba fa zama za ku yi ba ku yi ku ijtihadi babban jihadi ka yaƙi kanka ka yaƙi zuciyarka ka mai da zuciyarka mai kulawa da Allah ba mai fuskantar duniya ba kada zuciyarka ta zama duniya ka ta sani kai ijtihadi ka goge ta kai kokari ta fiskanci Allah wajahidu fi sabilihi ku ga jihadin ɗaukaka hanyar Allah la'allakum tuflihun in kun yi haka za ku samu babbar rabo kada ka samu gata din ga wasila ta samu amma kai ka zauna shehu mu shehu ibrahim kaula yake ce hanyar Allah tana da sharadi ba wanda zai jagora zuwa ga hanyar sai wanda ya san hanyar to aka samu mai- wanda ya san hanyar to a duba a gani ba kada ya ratse kada ya zauna shi jagora su ko mabiya kada su zauna kada su ratse in an yi haka tafiyar za su tafi amma in aka ɗauki ma- jagora da bai san hanya ba kun dinga tafiya kuna koma kun dinga tafiya kuna koma kenan ba ku san inda kuke ba saboda haka mu alhamdulillah muka zaɓi wanda ya san hanya shi ne shi ibrahim wanda duk duniya ta yi masa shaidar haka shi ne ya kafa rabida a makka shi ne aka kira shi a garurukan duniya duka ya zama malamin su kowa ya sani saboda haka duk wanda ya mukawara shehu ibrahim kaji yana zaginsa har dai zu- zuwa na mutane suna cewa idonsa kaza kaza shehu ibrahim ba Allah ya sa musu kiyayyarsa radiyallahu anhu to wannan yace mata mu kuma biyansa kada mu ratse kada mu zauna ai ta tafiya kuma yudi illa war rasula ulaika ma nadina ana wallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada salihin wa hasuna ulaika rafiqa in an bi wannan hanya za a tadda siddiqai har aje wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم الذين كفروا أن لهم ما في- ولهم عذاب أليم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم آه إن الذين كفروا sani waɗanda suka kafirce wa Allah ko bani Isra'ila ko kowane mutum ma daga cikin mutane duk wanda ya kafirce wa Allah ya ki karɓan umarnin Allah na ka yi ka bari ya ki bin umarnin Allah ka ji tsoron Allah ka nemi hanyar da wasila matakarar da za ta kai ka wajen Allah ya ki ya nema- ya ki yin haka innal ladina kafaru sani waɗanda suka kafirce suka bar tsoron Allah suka bar bin hanyar Allah in suka je lahira law anna lahum ma fil ardi jami'an da za a tara musu duk abin da yake bayan ƙasa a cika ƙasar da da da, da zinariya a cika wata ƙasar ma da zinariya a ce nasa ne amma ba zai shiga wuta to zai bayar da wannan zinariyar don a fanshe shi kada ya shiga wuta amma ba za a karba ba da wannan lahu ma fitar jami'an wa mislahu ma'ahu kasa duniya cike da zinariya da wata ka- duniyar kuma cike da zinariya nasa shi kadai amma ga wuta zai shiga a ce ya bayar a fanshe shi zai bayar ko ba za a karba ba liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati don su fanshi kansu daga azabar ranar tashin kiyama ma tuqbila minhum ba za a karba musu ba za a karba musu ba warum azabun alim azaba mai radadi tana jiran wanda suka kafirce wa Allah suka ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka suka bin umurnin Allah suka ki bin umurnin Allah yuriduna an yakhruju min an-nar wa hum bikharijin minha wa lahum adhabun muqim za su nemi fita daga wuta in sun shiga wutar kuma za su nemi shi- fita daga wutar ba za su fita ba za a fita su ba wa lahum adhabun muqim wata azaba mai dawwama ta same su a cikin wuta Allah ya kiyaye mai ga dariga ko dariga tijan shiga ba a fita ba hada da wata dariga ba zuwa ziyarar sojin sun cikin dariga za a kula da kan dariga da cikin jama'a za a girma iyaye musu biyayya za a girma wazifa jirgin cikin juma'a kuma ba a shanta ba za ku iya na ba ku daga shi wata jami'a
Thank na cewa yana son zai yi wani bayani dalilin da ke sa aka zama mutuwa da isha
na dalilin da suke sa ai sallama hada sallama magariba da isha'i akwai dalilin tafiya in tafiya ta zo za a hada magariba da isha'i akwai dalilin hadiri za a hada magariba da isha'i in hadirin ya hadu za a hada magariba da isha'i ko kuma tabo ko ba tabo da duhu ba babu ba hadiri za a hada magariba da isha'i marar lafiya zai hada magariba da isha'i kuma ko da haka ta bayu a sa'i sa'i mutum da ya haɗa magariba da isha ba a- za a ce ta ɓace ba amma sai da dalilan irin waɗannan su ne dalilai muhimmai kuma za a haɗa magariba da isha'i a muzdalifa waɗannan su ne dalilan haɗa magariba da isha'i
na ba su bayani akwai mutane da suke cin mashin suna bada wa ana yin sanyi idan mutum ya yi mashin da kuɗi kamar misali dubu hamsin zai ba da ya ne ke ce ya dubu tamanin shi ne mai tambaya shi tambaya cewa wannan tsarin sun da aka yi mai da zai yi aiki biya ne wata nesa a idan dai an sayi abu dubu hamsin mai saye bashi ya saya dubu tamanin dubu talatin ɗin nan riba ne haramun ne Allah ya saka mata da Allah ya saka mata da mun gode Allah ya saka mata da Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya a Najeriya Allah ya kiyaye mana Najeriya Allah ya samu zauna lafiya Allah ya tabbata addini ya tabbata masu taimakon addini albarka ne sallallahu alaihi wasallam ya bukatun mu bukatun mu su neman addu'a a wurin mu Allah ya kiyaye mu kiyaye kiyaye mu da malamu mu malamu malamu Allah ya saka wa shekuru mu da alheri albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ba mu jin juna da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin juna da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون